إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعض عباد الله الغالب أن كلمة الدعاء الواردة في آيات القرآن الكريم يعد بها المعنيان معا لأنهما متلازمان فكل سائل يسأل الله بلسانه فهو عابد عابد له فإن الدعاء عبادة وكل عابد وكل عابد يسلي لله أو يصوم أو يحج فهو يطلب به من الله تعالى الثواب والفوز بالجنة والنجاة من من العقاب روى عن نعمان بن بشير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء نوعان عباد الله دعاء مسألة وطلب بأن يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ودفع ما يجره في الدنيا والآخرة ودعاء العبادة والمراد به أن يكون الإنسان عابدا لله تعالى بأنواع من أنواع العبادات القلبية والبدنية أو المالية معا وقال ابن رجب رحمه الله تعالى اعلم أن أصل الدعاء في اللغة الطلب فهو استدعاء لما يطلبه الدائي ويؤثر حصوله فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه فقول الدائي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول حصول المطالب وهو استغلال بداعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله وهو حقيقة الإيمان وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كالدعاء كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة ودعاء الأنبياء والصالحين ودعاء الأنبياء والصالحين وهذا لا شك من الوسيلة التي أمر الله بها من قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ومما ومما يحبه الله تعالى من من الفاظ الدعاء مثل قراءة القرآن لأنه أفضل الذكر على الإطلاق وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مع التسبيح والتحميد والتكبير بقوله عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولفظ آخر رب رب أو ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقول يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث وقول موسى عليه السلام حين دعا على فرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقول آسيا امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروه إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a samai da ƙasai muna sake maimaita wannan shahadar bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne aiko shi da alƙur'ani da musulunci gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya fara wannan wasici da kansa da yake cewa laƙadi wasu yanar lalina otul kitaba min ƙabli kuma iyakun anitakullah. Wa ba bayan haka ya ‘yan uwa, yau muna goma ne ga watan sha biyun musulunci, babbar rana ranar idin sallan lahiya, kuma ta yi daidai da shekarun hijira 1446. miladiya shida ga watan shida na miladiya 2025 babu shakka muna cikin rana mai girma mafi girma daga cikin kwanukan shekara gaba daya tunda yau muke ƙarshen wannan yini guda goma da Allah ya rantsuwa da su a farkon suratul fajr wal fajri wa layalin ashr yau ne cikamakin waɗannan kwanaki goma masu albarka da Allah ta'ala yake rantsuwa da su a Qur'ani wanda bayanai sun gabata irin yadda ake so musulmi mu zamanto a cikin wannan kwanuka fatanmu abinda muka yi na alkhairi cikinsu Allah ya karba mana abinda muka yi na zamiyar kafa da kuskure da ingizawar shidan muna fatan Allah ta'ala ya fi mana babu shakka zami ban kwana da alkhairi mai girma waɗannan kwanuka ba wanda yake da tabba za su sake dawowa same shi a rayuwarsa shekara guda ba kwana guda ba ce ba mako ɗaya ba ne ba wata ba ne Allah ya maimaita mana waɗannan kwanuka da alkhairi Allah ya ja rayuwar mu cikin alkhairi da albarkoki ya rabbal alamin kudubar mu a wannan yini za ta yi magana ne kan muhimmancin addu'a da tasirin addu'a ga musulmai ga yanda kuma yau wa'ansu musulmai da yawa sun yi sakaci da addu'a idan al'amura sun taso su rikice sai ana cewa sai addu'a sai addu'a da baki shikenan kuma an gama addu'a din ita kuma addu'a aiki ce da take buƙatar lokaci da jajircewa wanda ita addu'a ma an kira ita ita ce ibada ma gaba da kuma addu'an nan in baka yi Allah ta'ala fishi yake da kai kuma kana cikin masu girman kai mu sani cewa da yawa daga cikin kalma da take magana kan addu'a da ta zo a cikin alkur'ani mai girma tana da ma'anoni guda biyu ne kuma duk ma'anonin guda biyu suna lazimtar juna ko dai mai roƙon mai addu'ar ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da harshensa kuma iya ibada domin ita addu'a ibada ce a lokacin da kake cewa misali astaghfirullah kana neman gafaran Allah kana addu'a Allah ya gafarta maka kuma daidai lokacin kana ibada Allah iya sawa ana rubuta maka lada a lokacin da ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah to kana addu'a ne kuma kana ibada a take mai addu'a wani lokacin zai samu kansa a wannan yanayi iya faɗar magana da harshensa kuma iya ibada a cikin lafuzan da yake faɗa domin ita addu'a ibada ce dukkan mai bautawa Allah zai yi sallah a matsayinsa na musulmi zai yi azumi a matsayinsa na musulmi ko zai yi aikin hajji a matsayinsa na musulmi amma duk da aka iya nema iya neman samun sakamako daga Allah ne aikin yake yi amma kuma aikin sai ya nemi kamun kafa zuwa ga Allah ya karba masa wajen neman kusanci ga aljanna da neman kuma tsira da nisantaka daga wuta wannan zai ishe mu misali idan mun duba annabi ibrahim alaihi salam iya gini mafi tsada a duniya shine azhar sashin ka'aba al-musharrafa baitullahi al-haram iya daga wannan gini da shi da ɗansa annabi isma'il alaihi salam amma bakinsu bai yi shiru ba suna aikin suna addu'a wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il sai ce rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna kaga basu gamsu cewa aikin kadai zai kai su gaci ba ke sun hada da roƙon Allah shi yasa an ce sai na Ali radiyallahu anhu yana cewa yanda zaka dau lokaci kai ta ibada a matsayinka na musulmi haka ya kamata ka dau lokaci ka dinga addu'a akan Allah ya karbi wannan ibadarka dan domin Allah ba aikin kowa yake karba ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kadai iya karbar aikin masu tsoron sa ne yasa hatta dazunan da muka yi idi sunna ta tabbatar duk wanda ka hada taqabbala Allahu minna wa minkum taqabbala Allahu minna wa minkum addu'a kake Allah ya karba min Allah ya karba mu wannan ita ce addu'a wanda Nu'man bin Bashir Allah ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibada ita addu'a ita ce ibada a wani hadisin kuma addu'a a mukul ibada ita addu'a ita ce ɓargo na ibada gaba ɗaya ma'ana ibada in ba addu'a ba inda za ta ji ta haka nan ba musulmi in bai addu'a ba inda zai ji shi so daga addu'a tana da mahimmanci a uwa tana da buƙatar lokaci mai tsayi da kuma harsashen auƙatul ijaba hadisai da aƙawal sun tabbatar akwai lokuta mabambanta juna da ake dacen samun karɓar addu'a a cikinsu musamman kamar lokacin bayan kiran sallah kamar sulusul lailul akhir ƙarshen dare kamar duk lokacin da gabatar da wani aikin alkhairi sadaka ce karatun alkur'ani ne sada zumunci ne taimako ne duk lokacin da aka yi wani ana so ka bi bayan sa da addu'a ko lokacin da ka wani aja'i Allah ya yi wani iko wanda in ba shi ba ba mai yi to shi ma wannan gun ana buƙatar ka yi addu'a haka nan lokacin saukar ruwan sama shi ma ana so ka yi addu'a domin suna cikin auƙatul ijaba ko babban gu lokacin da ka sanya goshinka ƙasa kana sujada shi ma lokaci ne da ake son ka yawaita addu'a domin lokacin da kake kusa da Allah maza Allah yana cewa aqrabu ma yakunu abdu inda rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa ga ubangijinsa a lokacin da yake sujada ne yace fajtahidu fajtahidu fi du'a ku dage wajen roƙon Allah a cikin sujada ko lokacin da kai azumi lokacin buɗe baki lokacin addu'a ne ko lokacin sahur lokacin addu'a ne saboda wannan tana cikin awqat wanda malamai suka dinga magana cewa ana so ka dinga kirdado na irin wannan lokacin kana roƙon Allah subhanahu wataala akwai alfazu du'a lafuza da ake so musulmi ya dinga roƙon Allah da su farko dai ka yabi Allah da duk abin da ya cancanta ka yabe shi yabon Allah ka tsarkake shi ka girmama shi ka nuna kai bawansa ne ka nuna godiya ta tabbata gare shi sannan biyo baya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka roƙi duk abin da za ka roƙa a gun Allah amma kar ka roƙi haram kar ka roƙi yanki zumunta kar ka roƙi abinda sunnar Allah ba ta tabbatar da faruwarsa ba wannan iya cikin abubuwan da ya kamata duk mai addu'a ya kiyaye kai wa Allah kirari kai bi manzansa sannan ka bi baya da addu'a sannan ka sa mahaifanka cikin addu'a akwai wani da manzo Allah ya ganshi iya ta addu'a iya daga hannu ya dinga ce Allah kaza nake bukata Allah kaza nake bukata sai ma'aikin Allah ke ce masa ajal wannan yayi gaggawa yayi gaggawa ai ana so ka yi wa Allah kirari ka yabe shi ka girmama shi sannan ka biyo baya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka sama haifanka cikin addu'a sannan ka roki abin da kake fata abin Allah idan zaka rufe addu'a ma ka rufe da wannan wannan iya cikin salo na yanda magabata cikin addu'o'in su daga ciki a akwai kai wa dan uwanka addu'a bai sani ba iya cikin dalilin da kai ma za a karba ma addu'arka ka san dan uwanka iya cikin wani hali mai tsanani na jinya ko matsin rayuwa ko wata damuwa to ba tare da ya sani ba ka dinga sa shi cikin addu'inka Allah gawa ne bawanka kafi ni sanin damuwarsa Allah ka yayi masa Allah gawa ne bawanka abu kazan nan da yake nema Allah ka bashi ba tare da ya sani ba ba tare da kuma ka faɗa masa ba to maza la ce daidai lokacin kai maza a halicce mala'ika zai Allah zai sa mala'ika ya dinga yi ma addu'a to duka wannan suna cikin suruka da yawa da da yawa daga cikin ban fahimta bayanin addu'a bayan wannan akwai du'a mas'ala du'a ibada akwai du'a mas'ala du'a mas'ala ita ce a bi an yas'ala Allah ta'ala ma yanfa'uhu fi dunya wal akhirah mutun ya tsaya ya dinga yiwa Allah fadanci iya roƙonsa kan abin da yake saran samuwa su wajen amfanuwarsu a duniya kamar Allah ya bashi arziki Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi muhalli Allah ya bashi mata mutum ya kirki Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza wani iya cikin du'a a mas'ala roƙon Allah kake amma kana buƙatar wani abu da kake saran amfanin sa tun a duniya da kuma lahira ko kuma ka roƙi Allah tsarin wani abu da kake tsoro a duniya da lahira wani iya cikin du'a mas'ala bayan Allah mu sani cewa a dukkan ita addu'a ibada ce kamar yadda hadisi ya tabbatar abinda ake nufi da shi ne ɗan adam musulmi mai bauta zuwa ga Allah da dukkan nau'o'i na bauta ko bauta ta gangar jiki ko bauta ta zuciya ko bauta ta dukiya wannan duka ana bautar Allah da su zuciyarka ta yi wa Allah bauta wajen ƙudiri mai kyau da tasbihai da tahalilai sannan gaban jikinka ya motsa wajen aiki na alkhairi sannan in kana da dukiya ita ma ta yi magana wajen gudanar da aikin alkhairi wani ya cikin anwa'ul ibada na gangar jiki da dukiya da kuma ainihin zuciya ibn rajab alhambali yake cewa ka sani cewa asalin addu'a a luga ta larabci shine talab nema duk mai addu'a nema yake yi a lokacin da kace astaghfirullah to kana neman Allah ya ma gafara duk lokacin da ka ka bude baki ka kirara Allah ka yabe shi to Allah kana kirara shi amma kana neman wani abu a gunsa dan domin duk wanda baya baya addu'a to agun Allah wannan bawon Allah mai girman kai ne ku duba istighfari duk da cewa ka ce kana neman Allah ya ma gafara ka dinga yi to a daidai lokacin kana karawa kanka albarkoki da alkhairi marasa iyaka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mallazim al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allah min haythu la yahtasib duk wanda ya rike istighfari a rayuwarsa bai sakaci bai wasa da istighfari to manzan Allah ya ce Allah zai fidda shi da dukkan wani kunci da ke ciki sannan dukkan wata damuwa Allah zai yayi masa ita sannan kuma Allah zai mai arziki ta inda baya tsammani wannan ka dinga lazimtar astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai duk wannan suna cikin alfaz da anwa'ul istighfar bayan Allah mu sani cewa a kamar yadda ibnu ibnu rajab yake cewa ita addu'a a kamar shi mai addu'a iya nema ne iya roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani abu da yake bukata ko ya dauke mai wata damuwa wata rana addu'a tana kasancewa da roko din ka dinga bude baki kana roƙon Allah eh min kaza Allah rabani da kaza wani lokacin kuma tana kasancewa da kaskantar da kai wani lokacin tana kasancewa kamar ka ce Allahumma ghafirli Allah eh min gafara Allahumma rahamni Allah eh min rahma addu'a tana kasancewa da wannan wataratan takunu bil ityan bil asbab wa lokacin addu'a tana kasancewa zuwa da wani sababi allati taqtadi husulu al matalib wanda wannan sababin zai yi ya zamto sanadiyar samun abin da kake fata wa huwa istighalu bi da'atillah daga cikin abin da zaka yi Allah ya biya ma bukata ko kafin ka bude baki ka faɗa masa bukatarka shine ka shagalto janyo Allah ibada duk wanda ya fi kai wa Allah ibada to Allah ta'ala zai fi biya masa bukata a kanka yawan ibada da yawan da'a ga Allah tana sa Allah ya biya ma bukata tun kafin ka bude baki ka ce Allah imin kaza sallah ba tare da kauracewa jam'i ba ko sau daya kokarin neman ilimin ibada kokarin nawafilul khairat nafilfili na sallah nafilfili na azumi kyaututtuka sada zumunci fadin alkhairi kaza da kaza na alkhairi to wannan suna sa Allah ya shiga cikin bukatar ka tun kafin ka roƙe shi ko kuma ambaton Allah da nau'in ambaton Allah da ya halatta a kira shi kama sunan Allah ya latifu ko ya Allahu ko ya Ar-Rahman ko ya Rahim ko ya Malik ko ya Qudus ya zama to ko da yaushe bakinka bai bushewa kana ambaton Allah to shi ma wannan iyasa Allah ya ga cikin bukatar ka biya maka wa ma yajibu min abdi an yaf'ala ko kuma abinda ba Allah ya dora ma a matsayinka na bawa na ibada ka dinga yi ba dauke kafa ba kasala to wannan malamai suna cewa wa huwa haqiqatul iman wannan kusan shine ma haqiqatul imani kamar yadda wasu malamai suke fada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa a tawassuli kamar kamun kafa da wani aiki na alkhairi da kuma at-tawajjuh ila Allah da meƙa wa Allah fiska da roƙonsa da ayyuka na ƙwarai kamar ka ibu ɗaya baki ka ce Allah imin kaza ko rabani da kaza amma kuma kana ta yawan ibada kana ta yawan ɗa'a kana ta yawan karatun alƙur'ani wannan ayyuka na alkhairi da kake yawan yin su to suna zama sanadiyar Allah ya higa cikin buƙatar ke biya ma akwai wasu mutane guda uku da hadisi ya ba mu labari cewa sun yi tafiya sai iska ta taso musu da hajiri ya suka fada cikin wani kogo sai kogon wani katoton dutse zo ya rufe kogon a lokacin suka ce to ba mu da mafita illa kowa ya tuna wani aikin alkhairi da yawa Allah ya yi tawassuli da shi wajen roƙon Allah hadisin iyanan kusa cikin riyadu salihi hadisin imamun nawawi Allah ta'ala ya masa rahama ɗaya ce ya Allah ina da mahaifa ya faɗi nagartar da yake wa mahaifansa ko iyalansa ko yaransa baya kulawa sai ya gama biyan bukatar mahaifansa haka yake bin rayuwarsa yace Allah na yi tawassuli da wannan aikin Allah ba mu mafita sai dutsen ya dan kauce amma ba samu damar fita ba dai tawassuli da wata amana da ya riki da wani dan kodagon sa ya mai kodago ya tabe karba haƙƙin sa ba ya rike haƙƙin Allah ya sanya albarka a haƙƙin ya zama garken dabobi da raƙuma da shanu wata rana ya dawo ya tambayi haƙƙinsa ya ce duk wannan dukiyar haƙƙinka ne na ƙodagon da kai ba karɓi kuɗinka ba da wannan rukun amanar ta haƙƙin da ba nasa mara kiyayewa ya dinga ya ce Allah wannan nayi dan kai Allah ka ba wa mafita dutsen ya dan kauce amma duk da ka ba su ba samu damar fita ba na ukun kuma ya tawassuli da wani haramun da ya kaucewa rayuwarsa ya samu damar aikata fasadi na lalata na zina sai ya tuna girman Allah ya kiyaye ya ji tsoron Allah ya ki aikata wannan laifi ya ce Allah wannan laifi in na ki aikatawa don girman ka Allah ba mai fita ya dutsen gaba ɗaya fice suka samu fita to ashe kaga da ayyukan alkhairi ana addu'a da ayyukan da kai ikilasi ka tsantsance don Allah ka yi to ana rike su zama jari su zama makami ko da Allah zai kai ka cikin wata musifa da kake neman fita a gaggauce to irin wannan suna zama sanadiyar far da kai daga cikin wannan damuwa din kame da malai kawo waɗancan bayan Allah misalin su ne tabbata cikin hadisan Imam Nawawi daidai yake da faɗin da Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya kuma su imani ku ƙara kiyaye dokokin Allah sannan ku nemi tsani da zai sadar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin abin da Allah ta'ala yake so mai addu'a ya dinga yi wajen roƙonsa shine yawan karanta alqur'ani yawan karanta alkur'ani kuma kana gama karatun qur'ani fadawa Allah bukatun ka tashi domin qur'ani shine afdalul zikir shine ambato mafi girma daga cikin dukkan ambatan da za a yi wa Allah ko fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yadda manzo Allah ke cewa a jiya ranar arfa addu'ar da ni da sauran annabawa muke yi da yawan abin da muke faɗa shine wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir shi ma wannan makami ne da in ka faɗi wannan sau 100 bayan sallan asuba ko sau 100 bayan sallan magariba manzon Allah sai da ya faɗi wansa alkhairi sama da guda goma da Allah ta'ala zai masu daga ciki hadda ladan yan tabawa hadda cewa ba wanda zai zo da wani alkhairi fiye da kai sai wanda irin na ko ya dara kai yin wannan aiki ko fadin a subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah ko ka ɗau wannan ka dinga maimaitawa suna cikin lafuzan da Allah ta'ala yake so mai addu'a ya dinga yi kafin yi addu'a ko abin da ma'aikin Allah ke cewa ahabbul kalamu ilallahi arba mafi soyuwar zance a gun Allah sune wasu kalmomi guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan Allah iya son ya ji bawa iya maimaita su ahabbul kalami ilallah mafiya soyuwar zance a gun Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka dinga yawan maimaita wannan zaka dinga karawa kusa da Allah daga cikin lafuza na addu'a akwai rabbi ya ubangiji ko rabbana ko ya ubangijinmu wannan in ka duba duk annabawa da suke roƙon Allah da irin wannan lafazin suke misali mutanen kirki Allah iya hakaitowa suna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ka bawo mai kyau a duniya sannan ka bawo mai kyau a lahira ka tsare mu daga azaban wuta har suke amfani da rabbana ga annabi yusuf alaihi salam lokacin da rayuwa ta zo karshe sai yake tuna irin ni'imomin da Allah ya masa sannan kuma yake neman fatan cikawa akan hanyar annabawa iyayensa sai ce rabbi qad ataitini minal mulki kaga rabbi yace can kuma yace tawaffani musliman wa alhikini bi salihin ko kuma annabi isma'il annabi ibrahim da annabi isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ko annabi musa da yake addu'a wa fir'auna na halaka sai ya ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya sai ya ce rabbana eh amfani da kalmar rabbana matar fir'auna asiya tace rabbigdili indaka baitan fil janna ya ubangiji na gina min gidana a aljanna ka tseratar da ni daga fir'auna da kaidansa da makircinsa ka tseratar da ni daga azzaliman mutane kaga duk annabawa dukkansu in za su bude baki su addu'a rabbana suke cewa ko rabbi ko rabbana wannan lafazi ne mai tsada wajen mai addu'a ya rike wani ya dinga yi Allah ya taimake mu Allah ya amshi addu'o'in mu da ayyukan mu na kwarai Allah ta'ala ka samu na cikin bayan ka yantattu daga wuta masu kuma samun rabon gidan aljanna Allah ta'ala mana roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka samu gama da wannan rayuwa lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu bukatu daban-daban daban a gunka ya Allah ka fi kowa sanin bukatun mu Allah ka biya mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu da mai albarka Allah ka ba mu da mai albarka Allah ka ba mu da mai albarka Allah ka tsare mu da fari da kwari da iska da duk abin da zai tada hankalin mu ya Allah ta'ala ka tsare mu daga shi ya Allah ta'ala muna roƙon ka gafarta mana zunuban mu ka samu wanye da wannan rayuwa lafiya dukkan bukatun mu da muke da su a gare ka ya Allah ka biya mana dukkan damuwoyin mu ya Allah ta'ala ka yaye mana su ya Allah ta'ala ka jiƙa mu mutan mu ka yi riko da hannun mu ya Allah ya Allah ka samu na cikin bayan ka datattu cikin ayyukan alkhairi ya Allah ka samu wanye lafiya bayan Allah miwa manzon Allah salati Allah iya farawa da kansu da yake cewa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله